إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa mai dimbin alkhairi da albarka da fatan ‘yan uwa mun haɗu a wannan masallaci mai albarka masallacin lamido ako a garin kumo ako local government jihar gombe najeriya a yau bakwai ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar da shida kai afwan wanda ya dace da bakwai ga watan March watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a lissafin turawa. Ga mu a wannan masallaci namu na gari masallacin fada babban masallaci don isar da saƙo da nasiha kamar yadda duk shekara mun saba ana yi fatanmu Allah ya sa mana albarka wannan gari Allah ya ƙara mana alkhairi samarinmu matasa Allah ya daɗa shirin mana da su ya ɗora su akan hanya Malam Usman Murshid ya yi gabatarwa a makasudin gabatar da wannan muhadara ko wannan lakciya shine gata ne muke so mu yi wa ‘yan uwanmu matasa samari saboda daga cikin hanyoyi da ɗan adam zai iya rayuwa a duniya ya zauna lafiya tsakaninsa da mutanen da yake rayuwa da su tsakaninsa da iyalinsa ‘ya'yansa da matansa tsakaninsa da iyayensa kai har ma tsakaninsa da mahaliccinsa shine mutum ya samu wani abu da zai dogara da shi na sana'a da aiki idan na ce sana'a da aiki ina so in nuna mana cewa neman na kai wani abu ne da shari'ar musulunci fa ta zo da shi annabawa sun yi zan buga mana misalai zan kawo annabawan da su ma fa ba su zauna ba zai yi mutum ya rayu haka kawai kana cikin cikin mahaifiyarka an ciyar da kai an shayar da kai an haife ka kana ƙarami har aka yaye ka ana ta nuna maka ne fa ka zama ka dogara da kanka da zarar an yaye yaro ba ana hana shi nono ba da aka hana shi nono ana nufin ya sa hannunsa ya ci abinci da hannunsa in bai saba cin kaza ba ya saba ci duk wannan hannunka mai sanda ne tun ana baka a hannu sai a waye gari an daina baka wai ana nuna maka ka dogara da kanka daga nan sai a sa mutum a makaranta saboda yin ilimi wannan ilimin shine zai taimake shi yayi rayuwa da ƴan uwansa ya zauna lafiya kai ya zauna cikin mutane yana jahilci idan kai ilimi sai a ce wai ka nemi aiki ko a sama maka aiki to akwai wanda zai aikin gwamnati shi ma sana'a ne akwai wanda zai je gona ya shuka ya girbe shi ma sana'a ne akwai wanda zai bude shago ya kasa kaya ya jira ya sayo abu dubu biyu ya sayar dubu biyu da ɗari biyu da ɗari uku ya bi ɗari uku ya rayu da kanta a kanta shi ma sana'a ne akwai wanda zai ɗaure dabbobi shi ma sana'a ne akwai wanda zai siya daga nan garin ya kai wancan gari shi ma sana'a ne akwai wanda zai tona ya shuka ya girbe ya sare ya jira kaka'a ya sayar shi ma sana'a ne waɗannan abubuwan gaba ɗaya idan kun haɗa su abu ne da addini ya zo mana da shi kuma duk wani addini da kuka sani a duniya an yi ittifaƙi cewa neman na kai da dogaro da kai abu ne da ake so ɗan adam ya yi shi don kada ya samu tozarta da wulakanta a rayuwar shi ku sani cewa ba za mu iya bauta wa Allah ba shi kansa ai dole sai mun nemi abin da za mu ci yanzu daidai ne mutum ya zo ya zauna a gida baka da tunanin me za ka yi kullum babanka ne zai ci da kai shi babanka wa yake ci da shi daidai ne saurayi ya zauna ya kashe zuciya baya aiki kawai sai dai a dora shi a layin shaye-shaye da ɗauke-ɗauke da ɗaukan kayan da ba naka ba wani ya wahala ya je ya nemo kai kuma abin da wahalar da ka iya kai kuma shine sata daidai ne ka mai da kanka kamar mace kowa ya tashi miƙe wannan ta sa kuke ganin a bincike yau da aka yi a Najeriya ina muku magana a Najeriya kadai a nan ƙasa jihohinmu na arewa ba inda talauci yake da mugun barna da ta'adi a cikin al'umma irin jihohinmu na arewa Kano Bauchi Gombe Adamawa Taraba Kaduna Katsina Jigawa wallahi ku je ku duba ku gani in dai ana maganan talauci a Najeriya to nan ake zuwa ta'adin da yayi barnar da yayi da masu zaman banza zaman kashe wando a waɗannan jihohi da na gaya muku Sokoto Kebbi duka jihohin nan abun ba daɗi ‘yan kudu nesa ba kusa ba sun fi mu ai ga misali duk ɗan kudu in ya taho daga kudu ya zo arewa to za ka ga sana'a yake buɗewa mai ƙarfi ko dai ya buɗe gurin walda yana waldan ƙofofi ko dai ya buɗe shago yana sai da maganin kemis ko dai ya buɗe gurin yin kujeru ko dai ya buɗe wani wuri na sana'a mai ƙarfi in ɗan kudu ya shigo arewa kai wallahi hatta matansu sana'a suke mai ƙarfi na mutunci amma mu in ka ga ɗan arewa ya tafi kudu ko da yankan farce ko sharan bola ko gadi ko dako ko tonan kabari ko bawa fulawa ruwa ko shara a kasuwa ko direba da wahala kaga wani ɗan arewa ban ce babu gaba ɗaya ba amma ba su da yawa da ya je kudu ya zama mai arziki yake odar kaya ya buɗe shaguna ya buɗe kadarori da wahala barin da buga muku misali na biyu duk yawanci bankunan da muke da su a nan arewa ko a najeriya gaba ɗaya na 'yan kudu ne ka je ka bincika bankuna dai da ka sani duk wani shahararren banki da ka sani ba muna kai dai kudaden mu bankuna ba muna zuwa muna layi ba to wallahi duk bankunan nasu ne da na nan garin da wancan garin da wancan garin majority bankin na arewa din bankin arewa din kwaya nawa ne gaba daya a cikin bankunan duk wani babban banki da ka sani a Najeriya wallahi na yan kudu ne Daka duk arzikin da muka tara da biliyoyin kuɗin da muke zuba a cikin an tara alherin da amfanin can ake kai musu kuma in da ka ga ɗan kudu ya zo nan arewa to za ka ga baya wasa da sana'a ba za ka taɓa ganin inyamuri a bakin titi yana roƙon makiyalla yana bara ba ko a garinsu ne wallahi da zai yi ba kuma ko kuturu ne ko gurgu duk akwai kutare da guragu a ciki mu duk a cikinmu ne ake samu kaga ba za ka taɓa ganin da wahala ka ga makaho bayarabe kuturu bai rabe gurgu bai rabe mai tuka keke yana bara bai rabe ko inyamuri ko ibo ko waye wallahi ba za ka taba ganin nasu ba in kana so ga kutare da guragu da maroka da masu bambadanci da masu tsayawa a titi suna roƙo ka zo arewa me yasa ba ma sana'a mun kashe zuciyarmu abinmu da muka ɗauka wannan addinin kawai ya gadar mana ci ma zaune ne to dole idan ana da'awa dole a yi ƙoƙari a kori wannan talauci da mutuwar zuciya da take cikin samarinmu matasanmu a yau ya kamata mu ji ciwo mu ji zafi duk inda kaga almajiri da sunan almajiri wai almajiri ya buga ya tafi kudu Ah, to wani karatu ne a kudu almajiri a lagos ina makaranta allo a lagos ba, ba karatun ya je ba bara ya je shikenan mutum sai ya make- makale da qur'ani sai ya zama wulakantacce matanmu yawon roƙo da bara na je wata ƙasa a cikin ƙasashenmu na afirka na je wa'azi wani cikin ɗalibai na ce malam zo mu ɗan zagaye gari ka gani muna zagayawa a hanya kawai sai naga ana bara ana roƙo ya ce kaga duk waɗannan mabaratan da ka gansu ya ce wallahi ba ɗan ƙasan nan ko ɗaya duk ɗan Najeriya ne. Na ce a ina suke kwana ya ce kaga bakin titin nan kaga kan dandama ne tsakanin express ɗin nan ginin nan na titi ya ce wallahi a nan suke shimfiɗa suke kwana. Wata ma haihuwa take a wurin. Me aikin su ba su da aiki ba za su yi da masara ba ba za su gasa masara ba ba za su yi kosai ba ba za su yi awara ba ba za su yi da lemo ba ba za su yi da ruwa ba ba za su yi da komai ba suna da mutuwar zuciya wata ma mijinta ne daga arewa ya turo ta ta zo ko kamaru ko gana ko kamaru ko gana ta je ta yi roƙo ta yi bara a titi shi ɗan kamarun bai yi ba babu talauci ne a kamaru shi ɗan ganan bai yi ba babu talauci ne a gana to duka matanmu ne za ka gansu da mutanenmu me ya fa- me yasa tun a farko da muka tashi ƴaƴanmu ba mu koya musu sana'a ba ga ƙasar noma muna da ita amma ba mu mai da noma sana'a ba mun mai da noma larura mun mai da noma aikin wahala wai mu yanzu gani muke yi wanda bai da abin da zai yi shine zai makale a je- a je- a gona haka ake gani ba mu mai da ita sana'a da za mu nemi jari mu zuba mu noma abin da za mu ci ba Allah aƙalla mu kori talauci kiwon nan dabbobin nan namu ne amma ba mu mai da kiwo sana'a ba ba mu mai da shi ba yanzu bari in buga muku misali sana'ar akuya kawai kiwon akuya kawai misali a cikin dabbobi malam akuya a shekara sau biyu take haihuwa kuma idan akuya ta samu kulawa malam tana iya haifan 'ya'ya uku hudu biyar da naman akuya da na tinkiya da na rago duk ɗaya ne idan aka yanka shi sunan sanama yana hawa kan teburin mahauci sunan sanama yanzu dabarar da aka mana malam yan kudu ne suke shigowa arewa za ku ga awaki sun yi kaɗan ku lura da kyau da da awaki da yawa amma za ku ga sun ragu to sai su suke sai su je su buɗe gonaki su nemi irin ciyawa su yi ta bayi sai mutum ya sa akuya miliyan ɗaya a gidan gonansa miliyan ɗaya da tamaru ƙwarai kuwa dubu ɗari ɗari biyu ɗari uku idan ta zo haihuwa ana mata allura ana ba ta magani ana sa mata ƙwayoyin maganin dabbobi a ciki sai ta haifi 'ya'ya bakwai a shekara ɗaya wannan awakin sun zama miliyan hudu sai ya ware tamarin ya sa su a wani guri ya ba su dusa ya ba su abinci su yi kiba sai a rinka zuwa ana siya ana ana kashe na kashewa tunda su ba yanka suke ba ko su sa a yanka musu ana packaging din naman ana gyara shi ana sa shi a kwali ana sawa a leda ana buga stampi ana tura shi wasu kasashe yanzu masu kuɗin mu ba su da kuɗin da za su iya sayan gona katuwa su kewaye ta su zuba awaki su ɗauko ganyen harawa ganyen su yi ta siyan karmami su yi ta siyan harawar wake su yi ta siyan kaza a ɗebi samari a koya musu ga masu ciki nan ga wanda ake renon su ga tamaru ga waye wani ma attajirin ya zo ya buɗe kamfanin nama ana yankawa ana gyara wallahi daga nan har ingila za a iya kai naman najeriya bari in gaya muku wani abin da ba ku sani ba kun san cewa daga cikin namomi da suka fi kyau da daraja suka fi tsada a amerika naman akuya ne a Amerika ka je ka tambaya nono nonon da ya fi kowanne tsada daga cikin nono nono da ake sha a Amerika nonon akuya ne sai wanda ya isa ma mu ko yau ga awakin nan a banza sai dai su ta mana kashi da fitsari mu kore su babu mu farka daga wannan bacci da muke yi da haka wannan na muku ne a matsayin shimfiɗa ya ku samari matasa Allah ya ba da arziki ya ba da ƙasa ya ba da lafiya kun ga wannan Najeriya da kuke ganin ta na rantse muku da Allah gwamnati ba za ta iya riƙe ku kowa ta bashi aiki ba a yanzu ma mu da muke yanzu gashi mu yayyanku ne muna ku je ku duba yanzu ni irina irina suna nan dokta dokta dokta dokta har mutum ya kai matsayin dokta wallahi bai da aikin yi bokon ya je har kasar waje ya yi karatun ya dawo ba aikin yi ta wallanta ku masu tasowa gwamnati ba za ta iya ba in gwamnati ma ta ce za ta iya ɗaukan kowa da kowa aiki ƙarya ta yi ta sa kullum muke wa'azi muke cewa gwamnati ta buɗe hanyoyin sana'o'i ta inganta noma a buɗe sana'o'i a birane da ƙauyuka yaran mu su shiga su shagaltu da samun ayyuka da sana'o'i da ƙere-ƙere za a rage barayi za a rage yan fashi za a rage yan kalari za a rage yan shaye-shaye za a rage yan ta'adda to amma yan siyasan ba su gane ba ba su fahimta ba interview fa aka zo za a yi na wani guri ma'aikata za a ɗauka duka duka bai fi mutum ɗari biyu za a ɗauka ba takaddu sun fi mutum dubu ashirin za a ɗau mutum ɗari biyu wanda suka yi applying sun fi mutum dubu ashirin ni din nan na ba da advertisement ina neman malamai a wata makaranta za mu ɗauki malamai a firamare ne fa wallahi sai ga mai phd ga mai masters ya miƙo takardunsa firamare wallahi ya zo muka yi mai interview ya ce ato ya zan yi ya ce ga bokon na yi na ci duba kuma ka gwada ni duk abin da gwada in turanci ne bismillah in ma me ne bismillah ya ce ma ban da abin da zan yi mutum ya zo hawan jini ya kashe shi da bakin ciki saboda ya dogara da takardar boko ga sana'o'i ga kere-kere hanyar samu da yawa wallahi tallahi yanzu ko kasuwar ƙauye na sha gaya wa ɗalibai ko jari ka samu na dubu hamsin dubu ɗari ɗari biyu ɗari uku misali yanzu al'amura sun ɗan canja ya kai ɗari biyar ma misali ko wani abu naka ka siyar ka soke su aljihunka ko suna ATM ɗinka ka tafi kasuwar ƙauye ka je mai POS ne cire maka dubu ɗari biyu ka shiga ka jira 'yan ƙauye da sassafe su kawo kaji ka sassaya kaza kawai ka saya ka zauna ƙarƙashin bishiya ka shimfiɗa kana watsa musu ruwa da gero kafin la'asar wata kazar ka ci dubu ɗaya wata ka ci dubu biyu wata ka ci ɗari biyar wallahi azimu malam kafin ka gama sai ka ci ribar dubu ashirin a kasuwa ɗaya dubu ashirin ɗin nan malam shine kuɗin albashin wani da ya yi wata guda yana zuwa ofis kama yaran ba za su yi ba kasuwar dabbobi ɗin nan da kake gani mutum ya shiga ya rinka sayan rago akuya da sassafe ya saya ka canja mata turke ka kai ta can ka ɗora dubu biyu ka ɗora dubu ɗaya ka ɗora dubu biyar in Allah ya sa ka ci sa'an kasuwa har dubu goma za ka iya ɗorawa akan dabba ɗaya a rana ɗaya a kasuwa ɗaya za ka iya samun kuɗin albashin mutum biyar a wata me yasa yaran mu ba sa yi idan aikin gwamnati ake nema ba mu da iyayen gida an gama da mu in za a ɗauki soja sai ka ga ba mu a ciki don ba mu da iyayen gida in ɗan sanda za a ɗauka sai ka ga ba mu a ciki saboda ba mu da iyayen gida wanda ya kamata su taimaka mana babu yaran mu su ta cike 'yan sanda ba a ɗauka yaran mu su ta cike soja ba a ɗauka kamar mu ba 'yan Najeriya ba ne laifinmu mu musulmi ne 'yan arewa ana duba sunanka da an gani sai a kansile idan kwastam ake nema ba a samu immigration ne ba a samu yawanci wasu ma advertisement din sanarwa ake kawai kafin lokacin da aka yi sanarwa ma an gama ɗaukan ma'aikatan kawai formalities ne an sanar za a ɗauka ne yara su sai ka shekara goma kana neman soja da ɗan sanda baka samu ba kai waɗanda ma suka samu har sun je tirenin ma suna tirenin kawai sai a zo a nuna wane wane wane wane jihar ka za a duba kawai da launin ka da kaman ka shikenan sai a kore ka sai a cire ka sai a kawo wani dan kudu a sa duk haka ake mana a ƙasar nan kuma duk manyan mu sun sani to ya zan yin zauna zaman kaskanci ba zan yi sana'a ba tunda dole sai mun ci mun sha muna da iyayenmu sun tsufa babanka yayi furfura ciwon hawan jini ya kama shi ciwon suga ya kama shi ko bai da ciwo ma tsufa ya kama shi kashinsa ya yi rauni Ba zai iya fita ya je nemo muku ba ga ka ga kannan ka yan mata sun taso kowace yarinya budurwa ita ma aure take nema yau auren yarinya budurwa duk talauci sai an kashe sama da miliyan ɗaya. Duk talaucin gida in dai za a aurar da yarinya budurwa duk talaucin ku duk babanka duk rashin sa sai ya nemi miliyan ɗaya sai ya kashe sama da miliyan ɗaya. in baka yadda baka je ka tambaya zam gado guda ɗaya nawa ne dubu ɗari nawa ne katifa ɗaya dubu nawa ne ce kayan kicin nawa za a saya mata labule ma nawa ne labule kawai da za a sa a ɗaki ledar tsakar ɗaki nawa ne kwanukan abincin mai gida kwano na abinci na mai gida sai ka ji an ce dubu saba'in da biyar butar alwala da za a sayo miji sai ka ji dubu saba'in to ga ‘yan mata a gidanku barkatai duk sun taso ga ubanka kuma furfura ta kwantar da shi wa zai nemo kuɗi da za a aurar da yarinya kana zaune kana matashi an sa auren kanwarka an daɗa ɗagawa an daɗa ɗagawa an daɗa ɗagawa me yasa ba hali kana zaune da kai da yarinyar budurwar duk matsayin ku duk kuna jiran tuwon masara ku ci ba za mu yarda da wannan rayuwar ba ba zai yiwu ba sun mana wayo in sana'o'in ne duk sun fi mu su shigo jihohinmu su fi mu ƙarfi wala in ya muri ɗaya malam sai ga ana layi a shagonsa akan wani kaya da ake saya wallahi mufa a'a sai mutuwa zuciya amfanin samarinmu lokacin siyasa in za a yi kisa su ake nema in za a zubar da jini yaranmu ne in za a yi kone-kone yaranmu ne in za a yi tallan fosta yaranmu ne in za a soka cikin wani yaranmu ne duk wanda yake nema ya rashin mutunci a siyasa ya sa a kori mutane a saci akwatin ƙuri'a yaranmu ne da wahala kaga yaro kirista ko wani arne kaga ana harkar daba siyasa da kalarin siyasa wallahi ba sa shiga ba mu da su ne a garin nan ba mu da su ne a jihar nan me yasa dukkan waɗanda ake kama duk yan kalare yan waye duk ba za ka ga wanda ba musulmi ba me yasa amma kai kana da qur'ani ba kai aiki da qur'anin ba kai kana da hadisi ba kai aiki da hadisin ba wancan kuma kana ce masa arne ne amma ba zai zo ya shiga wannan ba yana da wayo mun ki mai sana'a ba abin da zai rufa maka asiri a rayuwarka irin sana'a kuma duk yaron da yake zaune baya sana'a ya gaya wa kansa wallahi ya gayyato wa kansa talauci zaka kare ne a rayuwa cikin wahala in ta kare maka a ƙarshe ka tashi a mai gadi kana gadin gidan wani wani yana can yana ta bacci da munshari kai kuma kana rike da gora kana tsaye sauro yana duk cizon ka kana bugan kanka kana gadin wani saboda baka da aikin yi baka da ilimi baka yi karatu ba baka dogara da kanka ba baka je gona ba baka iya sana'a ba baka iya kere-kere ba wannan muhadara muna zaburar da matasa ne akan wato muzawalati الأعمال الحرة وبعض المهن والصناعات أيوكا نأنتي da mutum zai yi da wasu sana'o'i kamar yadda wasu annabawa cikin annabawan Allah wanda Allah ya ba su damar su yi da'awa su karantar aikin su da'awa amma sun yi ayyuka annabin farko shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ina so ustazai su gane ina so ustazai da masu addini da wanda yake ganin shi ustaz ne yana zuwa makaranta da wanda yake ganin shi mai tsoron Allah ne mai ibada ne mu muka fi cancanta mu shiga kasuwa mai sana'a annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabin Allah ne ya aiko shekara dubu yayi ba hamsin yana wazi a duniya gaba ɗaya shekararsa dubu da shekara hamsin amma yana da sana'a kun san me ya koya kafinta ne shi ya koyi kera jirgin ruwa da ya lura inda yake ana amfani da jiragen ruwa yana matsayin annabi Allah ya naɗa shi annabi sai je ya koyi ya ake sassaƙan jirgin ruwa kaga dai karewar imani kenan ta'allama sun as-sufuni Allah kuma ya daɗa umartansa yace ka je ka yi واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون Allah ya ce wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun fa sawfa ta'lamuna man yatihi adhabun yukhzihi wa yahillu alaihi adhabun muqim wa yasna'ul fulk yana kera jirgi na ruwa Allah ya ce wasna'il fulka ya kai Nuhu ka je ka kera jirgin ruwa to idan annabin Allah yana sana'a kaifa sai ka zauna sai ka miƙe kafa wai komai sai mu zauna sai an kawo mana daga China a zo a ɗebi kayan da ake yin abin a nan sai a je a gyaro shi a China a kawo mana fitilun nan da kuke gani mulki ta haskawa duk daga China ake yawanci wani wani dan kasuwa ce mai cewa malam duk matan aure ne a cikin gida suke yanzu yasa yanzu malam a duk duniya babu kasar da ta ci gaba a harkar sana'a sana'a sana'a irin China malam wani dalibi na yake ce mun kwanan nan yace malam masu kuɗin mu zaka san suna da kuɗi attajiri guda ɗaya sai ya je China sai ya sai trailer mota-mota kan tirela sai su guda dubu ya ce wallahi kudin da shi mai kudin najeriya yake da shi yake zuwa yake sayan wannan idan da zai zo najeriya zai iya kafa wannan kamfanin na yin wannan motar ya nuna min wata mota irin katuwar motar nan hoho wadda take ɗiban ƙasar hanyar nan ya ce malam wani ƙauye ne a china ƙauye ne kasan ƙauye ya ce ƙauye ne gaba ɗaya mutanen ƙauyen su suke ƙera ta mutanen ƙauye wani yana yin wuce gadi wani yana yin wili wani yana yin abin nan ƙarfen kaza wani yana walda wani yana ƙarafuna ne ake har haɗawa a yi inji a siyo shi a wuri kaza a kawo a haɗa a yi kaza a yi kaza yanzu duba shekarun da Najeriya ta ɗauka muna noman auduga duk wata sutura da ka ganta daga auduga ne ake yi kuma wallahi ina gaya muku Najeriya har yau har gobe tana daga cikin ƙasashen da a duniya ake sayan auduga ake ɗorawa a jirgin ruwa ake kaiwa ƙasashen waje ake mana yadika a kawo mana yadi daga China mu yi kamfani na yin yadin ya gagara saƙa ce fa mashin ne yanzu masallacin nan kaɗai za a iya yin kamfanin da duk afirka za ta iya amfanuwa da shi iya faɗin masallacin nan kamfanin ƙera yadi kawai a sa audugar a wuri kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza ko kwanan nan na je wani kamfani a wata ƙasa mai kamfani ya ce a zagaya da ni kamfani ne na yin yadiddika irin na matan nan komai a wurin suke duk hijabanmu da kayan matan nan gaba ɗaya su suke kawai sai na gana ce a shi daga nan yace ai duk shekara ya fi talatin mu muke kai muku ai amma na muku rantsuwa da Allah duk Najeriya babu irin wannan kamfanin wallahi tallahi fadin kamfanin inda na je bai wuce wannan masallacin ba bene ne ya sawa hawa ɗaya biyu uku kawai ya yi kuɗi ya ce yana da ma'aikata dubu dubu ya ce kullum aiki ake 24 hours na ce wannan audugar ku yace daga wajen ku ake kawo ta ko ai ba ku iya komai ba sai dai ku sara ku shuka mu zo mu siya mu ko mu ci moriyar mu dawo muku da yadin mu siya ku siya samari da ku nake ku yi ilimi ku waye ku samar mana yanci a cikin ƙasar mu yanzu duba ƙwallon tarki ba yanzu a Najeriya ƙwallon tarki wai da zai ga wuta haka ba ma yi tambayan da nake mutanen da suke kere-keren nan kam su ba irinmu ba ne su ba ɗan adam ba ne in ruwa ne muna da shi in rana ce muna da shi in iska ne muna da shi in menene muna da shi in ƙasar noma ne muna da shi in wane ne muna da shi in gwamnatin ne muna da shi in kuɗin ne muna da shi amma Allah ya jarabe mu da gafiyoyi da ɓeraye kun gane gafiyoyi da ɓeraye ko masu jido sai su sata in suka sata sai su kai kasashen da ake kere-keren su ƙara musu ƙarfi mu kuma su ƙara mana talauci duk lokacin da ɗan ƙasarka ya ɗebi kuɗin ƙasarka ya kai wata ƙasa to ya daɗa janyo maka talauci ne a cikin ƙasar saboda idan ya je kai kuɗin sa can ƙasar to ɗan ƙasar ne wacce zai karɓi bashin kuɗin sai ya buɗe kamfani da shi sai ya ɗauki 'yan ƙasar aiki mu me yasa ba za ka ajiye kuɗin a nan ka buɗe kamfani da shi ba mun ci baya sana'a babu to ya kamata ku sani a addinin ma kun saba wa Allah a addinin ma ka ji dai annabi Nuhu yana sana'a to ga annabi Dawuda shi kuma makeri ne ma kun san Haddad ai to shi makeri ne in dai ka san makeri ka san mai walda ka san ayon benda ka san makeri mai hura wuta a cikin makera to annabi Dawuda ayon benda ne annabi Dawuda mai sarrafa karfe ne annabi Dawuda mai dukan karfe ne mai yin fatanya ne mai yin takwabi ne mai yin kujera ne mai yin kaza ne mai yin kaza ne mai dukan karfe ne annabi Dawuda yujidul haddada wa sana'ati duru' al harbiyya ya iya aiki na makera sannan ya iya rigunan yaƙi annabi Dawuda riguna na yaƙi ake silken yaƙi yake yi ya kasa a zo a siya a tafi yaƙi Allah ya ce walaƙad da'atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid an ya'mal sabighatin wa qaddir fi sardi wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir Qur'ani ne Allah ya ce mun sauƙaƙa masa mun tausasa masa ƙarfe Allah ya ce mun hore wa annabi dawo da ƙarfe wa alanna lahul hadid yana yin riguna annabin Allah ya zauna a makera yana ƙera rigar yaƙi a zo ya kasa a sayar a sa masa kuɗinsa ya je ciyar da iyali kai kana nan kana kwance kana jiran ɗan siyasa ya shigo garin ka je ka cika mai gida duk ranar da wani ɗan siyasa ya shigo garin nan yanda ka san sallar idi ake a layin gidansa saboda zukatanmu sun mutu ba dole ya sata ba kuma ka dawo ka zage shi ka ce ya sata in bai yi sata ba ina zai samu kuɗin da zai baka ku ba su su yi aiki ma kun ki dan kuɗin da za su yi muku aikin sun rabe muku shi sun watsa muku shi kuɗin da za su gyara muku firamare kuɗin da za su kawo muku sana'o'i kuɗin da za su yi muku titi kuɗin da za su yi kaza kun ce sai an baku kuma in ba ba ku ba ku zaɓa ba da haka dole su ƙi su yi muku aiki su raba muku kuɗin shikenan ba mu da kishi ba mu damu ba imamul bukhari ya ruwaito daga abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa anna dawud alaihi salam kana kana la ya'kulu illa min amali yadihi hadisin imam bukhari yabon annabi dawud yayi yace annabi dawud baya ci sai daga aikin hannunsa duk abin da ya ci a gidansa hannunsa ne ya aikata sana'a ce ta hannunsa ya yi ya ci annabi dawuda yau mun rena sana'ar hannu duk wani sana'a in ta hannu ne ba ma ganin ta da kima ba ma son dinki ba ma son gini ba ma son kaza duk wani abu na hannu ba ma son shi kowa ya fi so ya wanka ya tafi abuja AC yana dukansa ana tura masa kuɗi yana ganin alat sai ka zo ka gama aikin gwamnatin ka yi ritaya shekarun aikin gwamnatin ya kare ka dawo gida baka iya komai ba bakin ciki ya kashe ka ka kare da karanta jarida saboda baka iya sana'a ba duk wanda ya rungumi aikin gwamnati kawai shi yake yi bai iya hada-hadar kasuwanci ba duk ranar da ya ritaya ya dawo gida shi dai bai shiga gona ba shi bai shiga kasuwa ba shi bai iya wata mu'amala ta nema ba to aikin gwamnati yana da shekaru yana da iyaka dole wata rana komun cin kuɗinka komun ƙwarewarka wata rana za a turo ma takarda a ce ka yi ritaya ka tafi ka bawa masu sauran jini su ma su zo su yi to wallahi bakin ciki sai ya kashe ka wata yarinya ta ce min malam babana abin tausayi gashi ya yi ritaya ba abin da muke ci a gida sai kuɗin ritaya kuma iyalin sun haɗu sun yi yawa kuma shi bai iya komai ba gashi Allah ya jarabe shi da ciwo kowace sana'a ma bai iya ba in ya ba da kuɗi yan kasuwa su cinye ya ce to fa kowa fa ta kansa ni fa na gangara kafa ta riƙe baya fita abin da ya sani kullum zai tura a je bakin titi a sayo mai jarida a zo ajiye masa karanta jarida da safe in rana ta yi ya canja wuri in yamma ta yi a ɗauko mai kujera a ajiye jaridu ƙur'ani ma bai iya karantawa da haka mutumin nan ya mutu ba salatin annabi ba zikiri ga bala'in talauci a gida a wayi gari da rana shi yunwa 'ya'yan gidan yunwa ai ta zuwa ya ce wallahi babu ba kuɗi dan kuɗin fanshon da garatutin ya cinye su gaba ɗaya dole sai mun yi sana'a irin wannan ƙasa da talauci ya mata yawa lalle idan muna so mu zauna zaman mutunci da kima to sai fa mun yi sana'a sai mun yi aiki manzo Allah ya ce annabi Dawuda yana ci ne daga hannunsa annabi na uku annabi Musa wannan misali ne nake baku akan annaba masu sana'a shi ma annan Musa bai zauna ba zaman banzaye ba annabi Musa sai da ya shekara takwas yana sana'ar kiwon dabbobi Qur'ani ne ya faɗa ya ba da labari ga wani annabi annabi Shu'aibu annabi Musa yayi aiki wa annabi Shu'aibu in mun tafi akan fassarar wannan dattijan sunansa annabi Shu'aibu wasu kuma suka ce wani bawan Allah ne cikin bayan Allah shi kuma wannan sana'ar da kun san me yarinya ce budurwa za a bashi sadakinta ne sai yayi aikin shekara takwas ubanta ma yace in ka cika goma ma ka burge ni tabbi mutum ya baka dabbobinsa ka shekara takwas kana kiwata masa sai ka gama ya baka yarsa malam kaji inda yaya suke suke tsada mukan handikan araha butuwalata da ayi sai hosha dilla kawai a tamfa gotel to a hoki kalas a timmini dubu ma da ashirin talatin arba'in hamsin a timmini sai osha baccin kam sai dilla annabi musa a shekara takwas yana kiwon dabbobi wa baban wata yarinya kafin a bashi ita yanzu wannan in ta shiga gidansa zai wasa wajen rike ta eh mu yanzu me yasa ake yawan saki auren ba wahala matan sun yi yawa baka sha wani wahala ba kawai kana zuwa aka dauka aka baka yasa idan uba ya ce bai zai baka ba sai ka yi hidima ba laifi yayi ba wallahi a dan adam wasa ne a dan adam ba wasa bane wani lokacin ma abin da ka same shi da daraja ka fi daraja shi duk abin da ka same shi a banza ma wulakanta shi ce sai in sake ki zan auro irin ki dubu yana mata gori kenan saboda a banza ya same ta mutanen da ne suke da karamci in aka ɗauki ɗiya aka ba wa mutum to an sa shi ya shiga kunya ba zai iya tozarta ta kai wulakanta ta ba ‘ya'yan yanzu kuma marasa kunya duk wanda ka masa karamci akan wajen bashi ‘yarka ka ɗauke masa nauyin kaza ka ɗauke masa kaza ka ɗauke masa kaza to ya samu ƙofar da zai wulakanta ka ya wulakanta ‘yarka kawai sai ya ga kamar neman kai ake da yarinyar shi ba zai duba an duba karamci ne da mutunci aka bashi ‘yar ba. wanda shi ma wannan tunani ne mummuna ya kamata mu gyara yace inni uridu an unki haka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj fa in atmamta asharan fa min indika wama uridu an ashqa alayk satajiduni insha Allah min as-salihin قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل yarinya ya gani ya ce ina so zan baka yata amma sadakinta za ka yi min aikin shekara takwas wannan shine as-sadaqu bil manafi' kenan bayar da sadaki a maimakon mutum ya baka kuɗi ka sa shi ya maka hidima kamar ka ce ga wata tirela nan guda goma ta itace sai ka faskare ta shine sadakin yata ya je nemo gatari ya ta faskare ina da wata gona ta a kalari ne ko karali ɗatuwa tana nan sai ka shekara biyar kana noma ta ka shuka ka gyara ka kawo min auduga da masara gida shekara biyar shine sadakin yata tab ba za ku yi ba alamu yana nuna ba za ku yadda ba ba za ku yadda ba abin ya yi yawa to da dai haka suke yi shi annabi Musa haka yadda yi wannan sai ta shiga cikin tarihi annabi Musa ya taɓa yin sana'a ta kiwon dabbobi. Ina so ka kwatanta yau, ka tuna darajar annabi Musa, ka tuna matsayin annabi Musa, yau gashi ya ɗauki itace ya ɗauki sanda rana yana dukansa ya je yana tsallaka ruwa annabin Allah yana kora dabbobi suna cin ciyawa annabin Allah yana yi da sunan sana'a kai kuma a lokacin kake kwance sai dai abokinka ya kawo maka wiwi ka sha ko in dare yayi ka ɗauki ɗan bida da rodi ka je ka tsare wani lungu in ɗan acaba ya zo ka buga masa rodi a kansa ka kwace mashin kai abin da ka iya kenan mun je gidajen kurkuku na nan na jihar Gombe din nan duk gidajen nan na kurkuku ku yi haƙuri don Allah duk gidajen nan na kurkuku da muka je tula ɓilleri ina ne sham yara ne gaba ɗaya samari matasa shekara ashirin ashirin da wani abu talatin sun san waɗanda suka fi kowanne yawa 'yan kumo ba inda ba za ka je ka ga ɗan komo ba wannan fa banda wanda suke inugu suke onacha suke kano suke kaduna suke zaria suke jigawa suke benue suke kaza yaranmu ne suka fi yawa to me yasa wataƙila akwai yayanka a ciki wataƙila akwai ƙaninka a ciki suna sun wanda muke zuwa gidajen kurkukun sun sani ai da sun je zai ga suna zuwa suna gaida abokanansu shekarar ka nawa yace bakwai da duka duba yadda ake hada hadan nan mutum yana gidan kurkuku shekara bakwai yana zaune bai cuci ubansa ba shekara bakwai baya zuwa gona in shekara bakwai ko shago ya buɗe ai yayi wani abu shekara bakwai ko kasuwar ƙauye yake bi ayya wani to yana gidan maza shekara bakwai yana cin gabza to me jawo mana wannan idan fada ne na kalare saboda yaranmu suna zaune ba su da aikin yi ba su da sana'a sun iya riƙe wuƙa sun iya riƙe makami idan ƙwaya za a sha ko wiwi za a sha yaranmu sun fi kowa iyawa saboda tsabar zaman banza da rashin aikin yi ta kai ga yanzu fada ake unguwa da unguwa to samarin sun taru malam ba aikin yi malam an kasa tura su jami'o'i su karatu yanzu ga jami'a nan muna da ita a Gombe muna da Gombe State University muna da Federal University of Kashiri amma zaka ga ba yaran mu a ciki na'am ga federal horticulture daɗin kowa ga makarantun an kawo amma yaranmu ga su birkit a cikin gari sai faɗan daba ba a je makarantar ba yan siyasan da kake faɗa don su suka koya maka suka baka makami suka koya maka shan ƙwaya su kai ka jami'a mana su biya maka kuɗin registration ɗin yaro ɗaya nawa ne a shekara yanzu ɗan siyasa ɗaya ba zai iya ɗaukan yaro talatin a garin ne ya rinka biya musu university ba fi sabilillahi da kuɗin da zai zo yana watsawa yana rabawa a zama masa yara hamsin mana unguwar kaza mutum biyar unguwar kaza mutum biyar unguwar kaza mutum goma unguwar kaza mutum kaza a zo a yi interview a duba a ga result ɗinsu yana da alfarmar da zai je samu ya samu ya samu vice chancellor din jami'ar ya ce wannan yara na ne suna taimaka mini a siyasa kafin mu gama tenuwan mu ina so su gama digiri duka nawa ne kuɗin da ake biya wa yaro a digiri duka nawa ne dubu talatin dubu arba'in dubu hamsin dubu saba'in in ya yawa dubu ɗari a shekara in ka tara yaro goma ko miliyan ɗaya ne in dubu ɗari ne to yaran ba su da ma basira na tara yaran mu masu wannan ɗan buge-buge a garin nan nake ba su shawara ɗan kalarin na ce da za ku yi wata dabara duk ɗan siyasan da ya kira ku ya sa ku aiki suka ce min wallahi wallahi malam su suka ɓata mu wallahi suna nan yara ni na zauna da su ya ce wallahi malam yan siyasan nan su suke zalunta mu malam wallahi su suke ba mu makami su ba mu ƙwaya mu sha ya ce kuma kuɗin da suke ba mu ma baya isan mu dan da faɗa ma muke ƙarewa na ce to nan gaba in kun zo za ku musu aikin ban hana ku musu aiki ba amma ku ce musu su zaɓi mutum ashirin a cikin ko talatin a nema musu admission su shiga jami'ar Gombe shekara guda a rinka biya musu ku daina zama a titi kuna saran mutane kuna sukan mutane suka yi kabbara suka ce wallahi da yafi suna so kuma yaran wallahi azimu ina muku rantsuwa yaran mu ne wallahi ina gaya muku yanayi yasa suke yin abin da suke dan wallahi akwai ma tsoron Allah a cikin su in dai har za su yadda su zauna da malamin addini su faɗi larurorin su shekarar nan guda da duk muna waya da su kuma zai ku ga ya dan taimaka ya rage dan barna da ta'addancin da suke a cikin gari ya rage ce musu nai ku dan yi hakuri mu dai nan garin ku dan shafa mana lafiya in za ku yi barna ku dan tsallaka wajen gari mu dai ciki ku dan bar mu tukunna in imanin naku ya nuna can ma wajen garin kwa da yanayi suka ce sai a samu mu zo mai aiki malam da sun ci sai mu neme su mu rasa na ce to shine abin da malaman addini suke gaya muku na ce mu ne masoyanku ku tunda mun zama ƴaƴan talakawa ba za mu iya biyan kuɗin jami'a ba kuma akwai wanda suke ɗaukar mu su yi aiki da mu kuma ba su ba mu sana'a ba kuma ba su ba mu kuɗin aikin albashi ba to ba sai su biya mana kuɗi mu je makaranta ba ya biya maka ka ji da ɗan abincin da zaka ci to babu to ba dole malam ta'addanci ya yawa a gari ba yanzu a garin kumu a nan garin kumu jawar musa nan jawar musa a ce wai da daddare wai an zo an dauke wani mutum guda ɗaya an tafi da shi a nan garin wai kidnappers sun zo wane ne kidnappers yaran gari ne kawai kar ka dauka wanne wani ne zai zauna yi burok ya ga bayan da zai kawai da ya kana dan haske haske hada da abokinsa da makami su su dauke kar su da kai a zo a ta buga waya ba mamaki ana nan a wani daji a kyambu su karbi miliyoyin su sako ka wallahi malam rashin sana'an nan ba karamin cutar al'umma yake ba zaman banza malam idan ka je kudu malam kullum idan garin Allah ya waye ba zawa kwanan nan dab da azumi na je Lagos wani ya zagaya da ni Lagos ya ce malam zo ka ga garin neman kuɗi Lagos wallahi azimu malam karfe ukun dare zaka ji boss tana sai ka ga mace malam ta taho da bokiti a kanta da kwano da gudu ukun dare ta hau za ta je wata kasuwa za ta siyo za ta saro kifi za ta zo ta kasa wani zai je saro tumatur wani zai je saro kaza karfe uku suna fita suna billahi suna hawa sun tafi sana'a suka ce mu yaro baya zama anan zaman banza duk aiki suke fita saboda can zaman bai zai ba gidan haya kaɗai ya ishe ka bala'i ɗaki ɗaya nawa zaka biya da haka a dole ma sai ka tashi ka nemi kuɗi to haka suke duk a kudin nan in ka je inugu haka za ga yaran su sana'a akwai yan iskan ba babu yan iskan ba amma sauran yaran su matasan suna yin sana'a mu kuma yaran mu zaman gindin bishiya ne aikin su to ina tafsirin da ake mana ina musabaka alqur'anin da ake ta ina haddace qur'ani ina wa'azin da ake mana ina tarihin annabawan da ake ta gaya mana yanzu ga annabawan nan duk suna aiki me yasa ba mu aiki da abin da annabawan suke yi annabi Musa ya yi sana'a ya yi aiki annabi na hudu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kasuwanci kuma ya yi aikin wahala aikin kiwo ya yi kasuwanci wa nana Khadija ya kasa kaya an ba shi kaya daga makka an tafi ƙasar sham ya je ya zauna ya kasa ya buɗe shago annabi Muhammadu kuma ya je ya sayar an zo an zauna an yi lissafi khadija ta cire riba ta ba shi ribarsa annabi muhammadu ya yi aikin kiwon awaki na kuɗi kiwon dabbobi na kuɗi a makka hadisi ya tabbata ya ce kuntu ar'aha ala qararita li ahli makkata hadisin bukhari ya ce ina yin kiwon dabbobi ana bani wani tamani na kuɗi kiradi kiradi ake bani a makka mutanen makka suke bani dabbobinsu in je in kiwata musu wai dan Allah musulmi muna da wata hujja ta zaman banza ba mu da hujja mu koya wa yaran mu sana'a tun suna ƙanana walda ne yaro da ya dawo firamare tura shi ya je ya walda asabar da ladi ya je ya koyo sana'a da yamma ya tafi islamiya haka ake raba lokacin yaro amma yanzu yaran namu ga sunan shagon teloli ku tura 'ya'yanku su ta koya ko yanka ko tattara yadin tela ne su rinka yi a tura su zaman shago a tura su wani zaka ga shi din yana da sana'ar ma amma ba zai kai ƴaƴansa su koya ba haka zaka zo ka faɗi ka mutu shagon ka ya mutu kai ka mutu shagon ka ya mutu don ƴaƴanka ba wanda ka koya wa kasuwan wallahi akwai wanda in ya mutu shagon ma ya mutu bai koya wa ɗansa ba saboda ai shi ɗan boko ne ya wayayye ne wai shi yaron baya zuwa kasuwa bai iya ba da haka ya faɗi ya mutu yaron bai iya juya kuɗi ba sai dai a sa shagon a kasuwa a sayar da shi alqur'ani ya kwadaitar akan neman halal wa qul i'malu fasayar Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah ya ce ku yi aiki i'malu Allah ya ce huwa allazi ja'ala lakum al arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur Allah ya fore muku ƙasa ku yi tafiya a bayan ƙasa ku ci daga arziki ha ya zaka ci arziki ba tare da kaje ka nema ba sai kaje ka nema wa ilayhi an-nushur sunnar annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu annabi yace li an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala a'dan fa yu'tiyahu aw yamna'ahu dayanku ya je ya hau dutse ya saro itace ya hau dutse ya sari itace ya goyo itace a gadan bayansa a gadan bayansa ya sako daga kan dutse ya gangaro ya sayar da wannan itace shi yafi masa alkhairi da ya zo ya roki wani ya bashi ko ya hana shi abubakar mirwazi ya ce na ji wani mutum yana faɗa wa abu abdullahi ya ce ni dai alhamdulillahi ina cikin wadata ya ce to ina so in tabbatar maka in kana so ka wadata ka ta tabbata ilzami suka ka lazimci kasuwa ka lazimci sana'a tasil bihi rahima wa ta'awwad bihi zaka rinka sada zumunci in kana kasuwanci zaka samu abin da zaka taimaki danginka kuma ka saba da zuwa kasuwa idan mutum ya je ya nema Allah zai bashi amma idan mutum ya zauna mutuwar zuciya ta same shi ba ba abin da zai sai ya barna a cikin mutane sufyanu sauri Allah ya masa rahama ya fita wata rana kasuwanci zuwa yaman sufyan ibn sa'id ne sauri ku je ku tambaya babban malami ne addinin musulunci in na baki labarin annabawa yanzu ina baku labarin manya-manyan malamai a duniya babban malami ne sufyan sauri daga garinsu ya tafi ƙasar Yaman don yin kasuwanci, ya je ya haɗu da ma'amar. Aka ce gaba ɗaya jarin Sufyanin sauri dinari ɗari ne a lokacin, babban malamin da in an kawo matsala ta fi ko hadisi sai an faɗi sunansa ba. Ala da sana Sufyan, ƙala Sufyan kaza, yana ɗiban kaya ya tafi Yaman ya je ya sayar malami. Laisu ibn Sa'ad al-Misri abokin imamu malik ne maliku yana madina shi kuma laisu yana misra ya aika wa imamu malik ya ce mu muna kasuwanci a misra don misra ƙasar kasuwanci ne tun da ya ce allah ya hore mini ba kamar madina ba ƙasar ibada ce yawanci mutane ibada suke zuwa ku ba kasuwa sosai sai dai noma mutanen madina su ma suna noman dabino ya ce ka gaya min abin da zai ishe ka a shekara ya rinka ɗaukar nauyinka ina tura maka abokin karatunsa ne sana'arsa wannan abokin sa'ansa ne shi yake ɗaukar nauyin imamu malik yana tura masa kuɗi lais wanda in an jawo magana a malikiya yanzu kaji sai an ce maliku ko to shi ma wannan laisin bai gaza imamu malik ba a misra ya ce mu allah ya ba mu ilimi kuma muna kasuwa amma wai yanzu aibu ne wai in an ga malamin addini yana neman kuɗi ƙauyanci ne da rashin wayewar ku malami mai kima shine wanda yake yana da'awa yana neman kuɗinsa dan kar ya zo ya zauna ya wulakanta kansa irin yadda wasu malaman suka wulakanta kansu kuskuren fahimta ne ba daidai bane na'am aikin da'awa aiki ne mai kyau na'am yana da kyau in kana da'awa mutane su rinka taimaka maka to kana rayuwa da mutanen da ba su da kishin taimako kana rayuwa da mutanen da in ka saka riga suna bakin ciki kana rayuwa da mutanen da in ka canja mota sai an bincike ka kana rayuwa da mutanen da in ka canja riga sai an bincika ina ka samu kuɗin riga saboda kawai kai malami ne ya za ka zauna kana bacci a gida ka je ka nemi gonarka ka noma mana akwai wanda ya isa ya hana ka ka ware lokacin ba da ilimi daban ka ware lokacin sana'arka daban da haka ɗalibai masu tasowa ku haɗa guda biyu ku nemi ilimin addini ku yi da'awa sannan ku yi sana'a duk wanda ya samu hanya taro da kwabo da zai rufa kansa asiri ya yi sana'a ko aikin gwamnati ko noma ko kasuwanci ya hada da da'awa to wannan shi ne ya fi kamata shi ya fi dacewa amma mutum ya zo ya zauna kawai ana kalla yana zaune yana jiran fi sabilillahi wallahi ba za ta kai mu ba kar mu yi wasa da aiki da sana'a duk abin da zamu buga mu nema mu je mu yi noma ne kasuwanci ne sana'a ne kiwo ne wallahi ko kaji ne kaga zaka samu wani guri a gidanku ka kewaye kana kiwatawa yanzu ba kajin gwamnatin nan sati uku fa sai ka yaye kaji ka sayar wata ɗaya sai ka yaye kaji ka sayar duba hanyoyin sana'a yanzu wani tsarin noma ma da aka irin dankalin turawan nan fa ina buhun siminti buhun siminti ba za ka nema kawai ka samu ƙasa mai taki ka zuba mata taki in ka samu guda dubu ɗaya kai ta tarawa kai ta tara nawa nawa ne naira tamanin ne naira hamsin ake sayarwa mai tsada naira ɗari buhun siminti ɗaya mt idan ka jera guda dubu ɗaya ka sa mai irin dankali a gidanka kawai a famfon gidanka ka sa irin dankali ka sossoka ka sossoka ka sa masa taki billahi azimu buhuna zaka cire a shekara zai yi kamar a gona yake ba gane me nake nufi ba idan ka je gona ma irin dankalin ba a ƙasa kake sa shi ba to wannan buhun wannan buhun simintin ya isa ƙasar buhun siminti in ka cika ta ka zuba mata taki kashin awaki da mai a ciki ka shuka dankalin ka ka ci gaba da bashi ruwa kawai ka sa shi a rana ka jira ka gani zai yi ganye yayi yaɗo yayi komai ya zo ya zuba 'ya'ya a cikin wannan buhun ya cika shi har ka ga buhun yana faffashewa idan lokacin girbe shi kawai yayyankewa za ka yi kawai sai dai ka rinka zazzagewa kana cirewa wallahi buhuna za ka cire ka je ka gwada kifi din nan da kake gani kifi ina manya manyan drum din nan drum fa da kake gani da drum fa za ka iya kiwon kifi yanzu filin gidanmu ba zan iya kiwon drum fi kifi ma ba zan iya haɗa kuɗi da ni da abokina mu sai drum guda biyu ba ruwa sai gagare mu ko na rijiya ba sai mu ɗiba ba idan ka ɗebi ruwa ka zuba ko na rijiya ko wani abu ka ɗan sa mai ɗan kemikal kana zuba kifin nan abinci yana ci yana tsalle yana ci duk inda ya wata ɗaya wata biyu za ga ya zama surkuma surkuma yanzu kilan kifi ɗaya sai a ce ma dubu biyu dubu ɗaya da ɗari bakwai kifi ɗaya sai ya kilo biyu malam bai ishe ka cefa ne ba to malam ka ma dubu huɗu ne ka ji masu cinsa mu da yake ba cinsa muke wani ban masa kuɗin ba to wai yayi maza ya waske ya ce masu kiwon sa ne dubu hudu kilan kifi ɗaya ƙwaya biyu sai ya baka wannan na je Naija na samu wani mutum mai dabara ya nuna mu wani kango ina irin kango ɗin nan guri haka kango me kuke cewa kango ne haka kango kawai inda ba komai ya kewaye shi kawai sai ya sa katti suka tona masa rami sai ya samo famfo da irin bohol ɗin nan sai jona kan famfo ina irin leda ɗin nan leda ta tamfol sai ya shimfiɗe ta ta yadda ƙasar ba za ta rinka shanye ruwan ba ya shimfiɗe sai ya ɗebo taɓo kuna da taɓo a kalari a karali ya ɗebo taɓo sai ya zuba sai ya saki ruwa ya cika kawai sai ya ɗebo kifi ya zuba kifin sai ya ci taɓan sai yana zuba mai abinci ya ce wallahi malam duk shekara miliyoyi nake cirewa a nan ya ce har zakka nake a nan duka duka da na duba kangon wallahi tallahi malam bai fi masallacin nan ba can ɗaya can ɗaya can ɗaya yace nan akwai kifi dubu biyu a ciki nan akwai dubu uku a ciki nan akwai kifi dubu biyar yace wannan kifin ba ma wanda ya isa ya saye shi sai dai daga Abuja ake aikowa sai manyan mutane dan na kasar waje ne wannan kifin yan China kadai suke cin sa yace gani a ƙauyen mu ba buƙatar wutar lantarki ba buƙatar nefa ba buƙatar komai nace me kake masa yace wallahi ruwa kawai nake zubawa da wannan tabo sai in nemo abincin kifi ina watsa masa yace in suka koshi ma lokacin ayi ne bai buka za mu saude sau biyu ba yace kuma koyaushe za su za su dade yace mota mota ake zuwa ana loda ina sayarwa malam akwai hanyoyin neman kuɗi kawai Allah ya jarabe mu da shawara ma ba ma samu mu yanzu bari in gaya muku a garin nan kadai in kana so kai sana'a kowa ya san tsadan nama ko to kai sana'ar kifi mana drum drum za ka samu irin farin drum nan na chemical ka saka guda biyar a gidanka ka je ka siyo irin kifin ka zuba ka jira shi wata uku ka manta ma ka saka wallahi gida gida mata za su rinka aikowa cewa za a yi biki za a siyo kifi wani za a dan yi mai miya za a siyo kifi ka samu sana'a yaranka za ka sa su akai ka ci ka shayar ka biya kuɗin makaranta ka biya kuɗin ɗinkin sallah ka biya kuɗin wallahi ba sai ka je ofishin gwamnati ba kaji da kake gani kaza kaza ɗin nan za ka je kasuwar ƙauye ka samu wani kango ƙato ka musu rumfa in ka je ka siyo guda ashirin talatin zubar da su a gida za a rinka zuwa ana sallama ana ce muna son zakara ɗaya dubu biyar dubu uku dubu hudu dubu biyar dubu shida dubu bakwai me ka rasa to ba ma yi amma mun iya zaman bakin titi mun iya zare wuka mu soka wani ba abin da yake bakanta min rai a garin nan irin inji yara suna daukan makami suna sokan junansu ban ga dalili ba yanzu ga kwari muna da shi duk gonakinmu na jikin kwarin nan gaba ɗaya ba mu amfanuwa da shi wannan kwarin ruwa bai da nisa za mu iya tonar rijiya bohol bohol na zamani kawai da hannu za a tona maka inji kawai za ka siya ɗan janareto ka jona masa pipe kawai a saman kwarin kawai za ka zo ka yi noman rani ka noma yalo ka noma abin nan tattasai ka noma tumatir ka noma masara ka noma alkama ka noma ke yanzu duk gonakinmu da suke bakin kwarin nan gaba ɗaya ba mu amfanuwa da su ni da nake gaya muku wallahi ina noman rani yanzu nan da kuke gani wallahi ina koma Kano ina koma da an yi sallah yau gobe zan shiga gona ta zan je in dasa shinkafa kafin da taho din nan naje na shi da hannuna da hannuna na shunkuya na na yafa shinkafa ni da nake maka wa'azi a gona ta wallahi na baza taki na kashin awaki na dauka a mota mun je mun zuba wallahi nake gaya muku ba ƙarya nake muku ba kuma yanzu haka in na koma ni ma'aikaci ne ina aiki a jami'a koyarwa nake lecturer ne a jami'a amma ba zai rike ni ba zan tsaya ne dan ni malam ne mai wa'azi kawai dogara ina jiran sadaka a'a wallahi yanzu haka zan je in noma zan je in shuka gona ta da wallahi wallahi tallahi ba sai kanta kaza za ta dauki shinkafar na shuka ta sai na kafin damana zan shuka shinkafar da kafin damana ta sauka zan yanke ta ana zuba ruwan damana zan share ta in kawo tractor ta murje min in dada dasa wata noma uku nake a gona ta wallahi ni da kake gani na a banza banza din nan da kake gani na Allah kuwa saboda na auna na gano kaga kasan nan idan baka tashi ka nema ba zaka wulakanta in kana da abinci a gidanka ka huta zan iya noma masarar da zan ci insha Allah in Allah ya so da ban yi tsufan da gajiyar da ba zan iya noma masarar da zan ciyar da yayana ba Allah a yanzu haka wallahi tallahi ina da masarar da na noma da kaina tana nan na rufe ta na yi kirif ina jiran ta ɗaga ta yi sama in kai ta kasuwa. Ana ta addu'a Allah ya saukar da kayan abinci muna cewa amin dai to ya dai za a yi. Wallahi talahi. Amma ai na huta. Yanzu kuɗin da na kashe na noma masarar na manta na kashe su. Ina da shinkafa ta ta bara. Ina nan na yi likimo ina jiran sai ta yi daraja in sai da ita. in soke kuɗina in daɗa zuba wata a gona bai fi min ba ya fi ka gani malaminka ne ka gani ma ina yi to kai ma ka je kai Allah ya mana afuwa Allah ka yafe mana Allah ya sa mu cika da imani bari mu dakata nan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuma harshe muna neman Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh